الله على سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ذيل القول صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره وامتداره العظيم
حادثة أبيض الحياة كنيا صفة من صفات الله تعالى صفة شيء دقى صفر الله دقى صفر الله مدوك كل سركي وفي الحديث
أتيب حديثي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه an karɓo daga salman al-farisi allah ya ƙara yadda gare shi أنه صلى الله عليه وسلم قال cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله حي كريم haƙiƙa ubangiji allah mai kunya ne kuma karimun mai karamci da girma ne يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه yana yin kunya da jin nauyi idan mutum ya ɗaukaka hannuwa zuwa gare shi أن يردهما صفرا خائبتين ya mayar da hannayensa zero tababbu guda biyu allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya allah ka ba mu kashi allah ka ko to bawa in yi haka allah yana jin kunya ya juyar da hannayensa ba ba a ba shi ba shi sa kullum muke faɗa sifar addu'a daga hannu haka manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ko me za ka ja ko me za a ce a karanta hannunka na ƙasa wallahi zero ba ruwan allah da kai in dai za a addu'a ba za ka ɗaga ba ko to kawai ka ba ka cikin masu addu'a ba abin da za ka samu shi sa kullum jiya yau mutane suna da matsala wajen addu'a mutum ba zai daga hannuwa ba da Allah ba kake hulɗa ba da wani da ka raina ba wannan ya halice ka ne amma a daga hannu a yi addu'a sai ya gagara ana addu'a mutane hannunsu suna wani waje kuma wai so kake ya baka da wace hujja ina sifar ina addu'ar tunda mun ji hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya tabbatar mana da siffar mai addu'a shine daga hannaye ya ce ku roƙi Allah bibi un a kufi ku sun mala turaddu ha a taka masu bihima rubu aku amma koya mana yadda ake shafan ake yi a daga hannu a yi addu'a a yi addu'a amma mutum ana addu'a ko an gama wazifa ko an gama zikiri ko ana kawai mutum na hannun suna wani ne ka ji wani ɗan gata ta gashi Allah hadisi annabi ya faɗi Allah yana jin nauyi ana faɗin kunyar Allah ne yana kuma jin kunya bawa ya ɗaga hannu ya ce Allah ba na kaza ka ɗaga hannayenka ka shimfiɗa Allah ya bar hannayenka su koma babu komai a taɓe sufuran Allah baya yin maka balle ka ɗaga hannu ka ce Allah dan annabi ka ba an gama in ma na abu kake so za ka siya kawai ka yi ka a kawo ai mai kini ne babu Ka- kana ganin kana sau za ka sai wani abu dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar tunda mu almajirai ne a faɗi kuɗin kaɗan ka roƙi allah allah allah abin nan ina so kana kawai shafa ka yi ka kai wa ce a kawo shine a- shine kini ai da haka ake su bayan allah ai haka suke yi suke da gaske da allah amma jiya yau wai wai wai ba ya ƙini na'am والحياء في حق الله تعالى kunya a cikin haƙƙin Allah ta'ala حياء كرم haya'u kunya ce ta karamu karamci da girma da baiwa وإجلال
da girmamawa ولله سبحانه وتعالى منه الحزم الأكمل na?
ولله سبحانه وتعالى ga Allah tabarak subhanahu wa ta'ala منه daga gare shi kunya نعم، الحز الأكمل akwai rabo wanda yake mafi cika وحياؤه سبحانه وتعالى kunya kuma tasa subhanahu wa ta'ala عبارة عن إظهار كرمه fassara ne daga bayyanar da karamcinsa ya bayyanar da karamcinsa ga bayinsa bawa na Allah Allah na jin kunyarsa Allah ya zuba ma karamci da girma da ɗaukaka ya masa yadda yake so da abin da zai zama ya mutunta shi kunyar Allah kenan shi sa idan Allah ya ji kunyar wani bawa wani bawa kuma ya zo ya ce ba zai ji kunyar wannan bawan ba to sai ya gamu da matsala abinda Allah ya ji kunya kai ma ji kunyarsa jin kunyar Allah gaba ya girmamawa to abinda wanda duk Allah ya girmama kai ma ka ce Allah ya girmama shi sai ka samu nasara na'am wa idrari ni'amihi ala ibadi da gangaro da zubo da ne'imominsa a bisa bayansa yakrahu an yarudda al-abda idza da'ahu min duni khawfin minhu yana ƙi Allah ya juyar da bawa idan ya roƙe shi ba tare da ba shi abin da yake nema ba لأن الخوف غير جائز في حقه domin shi hauf tsoro ko Na'am.
wani halali ne a cikin haƙinsa ba halal Allah baya tsoro Mm, sai dai ya ji kunya ya bayar Ya alheri
السادسة ta uku السادسة ta shida الحياء كله خير ai a kunya dukkaninsu alheri ne كما ذكرنا ذلك في الحديث المتفق عليه kamar yadda muka ambaci haka a cikin hadisi wanda yake muttafaqi na ɗazu السابعة ta bakwai ولأن الحياء من الحياة domin cewa ita kunya tana daga rayuwa مكلما كان الإنسان حي
na
مكلما ina mai magana كان الإنسان حي mai mai ma- mutum ya zama yana mai magana kuma mai kunya كلما كان حي القلب duk sanda mutum ya zama mai kunya zuciya فيزيد الحياء في النعمة شكر sai ya ƙara a cikin kunya wato ganima sai ya ƙara yin godiya shi kuma allah sai ya ƙara masa وفي المنحة تسليم وصبر a cikin kuma baiwa ta ubangiji Allah akwai baya baya da fi kauya وفي المهنة تسليم وصبر a cikin kuma wato musiba in ta same shi bayan ya yi godiya ga ni'ima to mi kauya da kuma wato haƙuri da kuma godewa
وفي القضاء
na وفي القضاء a cikin hukunci kuma إنصاف وعدل kamewa insafi da kuma adalci haka Allah yake
ومع الوالدين tare da iyaye guda biyu kuwa والأرهام وللأرهام da ma'abota zumunci صلة وبر sadar da zumunci shine kunya shine mutunci in kunya ce tsakaninka da yan uwa na zumunci ka sadar da zumuncin suka girmama su ko da su sun wulakanta ka da iyaye kuma birrin biyayya da abin da suke so ka tsaya ka yi
في معاملة الضعفاء a cikin mu'amala da raunana والأرامل da gwagware والأيتام da marayu عطف ورحمة ورفق tausasawa da rahama da tausasawa da taimaka musu shine kunya kunya tsakaninka da talaka kana da shi sannan masa maraya ne taimaka ba gwauruwa ce gwauro ne taimaka masa ina layinka ba ka san gwagware nawa ba ne zawarawa na yin abubuwa da kyar da kyar ba zawara taimaka musu yanzu kuma taimakawa da ba zawara sai a hankali sai wani abu ya shiga inda za a bada za mu kafa ku foundation na sunanta na na na taimakawa zabarawa amma na za su dinga kai wa zabarawa sai masu mata daidai su ne wakilai na to yi musu taimako shine kunya alaƙa da su
وفي الودائع da kuma ajiye-ajiye na Allah أمانة ورعاية amana da kiyayewa ajiyar duk da Allah ya baka ka kiyaye ta na ibada da na jiki duk komai Allah ya ba mu hankali mu kiyaye hankalin mu mai amfani da shi gurin da za mu ba Allah Allah ya ba mu baki mu san me za mu faɗa da harshen mu amana ido wannan guda bakwai din da guda bakwai da Allah ya bamu wada'i ko wannan wanda mala yake cewa wai zuba da aka na mai risala to guda bakwai na su ne ajiye ajiyan Allah ko mu kiyaye su ko mu rike amanar Allah da su kar kai wani abu da gaban jikinka wanda ba Allah bane iya yarda da shi
wafin rijali a cikin mazaje ko kunyara dinatun ado ce
wafin nisa'i amma a cikin mataye ifatun wa ɗaharatun wa Ka- ɗa'atun kamewa ne ita kunya a wajen mata ifatun kamewa ne wa ɗaharatun tsarki ne wa ɗa'atun da'a ce amma a wajen maza zinatu ado ne ga wannan mai kunya ne mai alhairi ne wannan kuma mace aka same ta mai kunya to ta zama kamammiya inda ka samu mace mai kunya to kamammiya ce kan ma kai tunanin komai kuma tsarkakakkiya ce ka ji dai tsarkin mata Mm. sannan kuma ɗan wa ɗa'atun da'a ce mai biyayya ce
wa ƙarƙila haƙiƙa an ce musulmul hayyu
musulmi mai kunya idza zalla idan ya idan ya idan idan ya gane yayi abu yayi abin da ba daidai ba huwa ta'ibun nadim mai tuba ne mai nadama ne za ka ga yana tuba yana nadama in dai da kunya in ya ba daidai ba sai ya damu amma mara kunya in bai daidai ba kawai dakewa yake in an jima ma zai kuma yi ba kunya kenan
wa idza wafaqa idan ko fika aka datar da shi almutawabi alfashi za ka same shi mai tawaru mai hushu'i baya jin kansa in yi ba daidai ba dai zai damu ita nadama idan kuma ya zo da abun kunya da ake so ya yi daidai ya ci nasara za ka same shi yana tawaru yana ganin ba komai ba ne a wannan daga allah ne a a- albarkacin ku ne haka mai kunya yake na'am innahu shuja'un fi muwajahati khasami shi mai sadaukantaka ne a cikin fuskantar abubuwa na kyawu
fi muwajahati khasami cikin fuskantar abu mai kyawu li'annahu yuhibbu Allah domin shi mai kunya yana san Allah la yakhsha fil haqqi lawmata la'imin baya jin tsoron zargin mai zargi cikin gaskiya da Allah yajba'u al haya'u ila al bazl yace kuma wato kunya ya tuba ko yana yana tunkuɗe shi zuwa barna yajba'u ila al bazl yana tunkuɗe shi zuwa bazan yin yin wato almubazzaranci da barna wa tadhiyatu da kuma wato jin isa wal judu da kuma baiwa was sakha'u sannan kuma yana mai tunkuɗa shi zuwa baiwa da kuma baiwa da kyakkyawan halaye mu'minan yana mai mu imani halin kasancewarsa yana mai imani أن التراجع cewa kun komawa في هذا المزمار cikin wannan fage خلق ɗabi'a ne يجافي الإيمان da yake ainihin ƙarfafa da buɗe imani ولا يرضى babu yana yarda
ولا يرضى به الشرفاء الأفياء wannan abin da zai bayu zuwa wato tauye imani yinsa manyan maɗaukaka masu cika alkawarin Allah bayan Allah ba sa yarda da haka alhamdulillah to usul wasali ne Ah, na فصل الثالث wasali na uku نوع الحياء nau'in kunya kunya komai yana da nau'i nau'i nau'i to nau'o'in kunya kunya nau'i nawa ce
النقطة الأولى ta farko حياء فكري shine kunya ta halitta da Allah yake bayi da su wanda aka waf- aka wafakar da su da kunya fidiri kenan
خلق العبد به
ake hali an halicci bawa da shi النقطة الثانية ta biyu kuwa حياء مكتسب kunya a basururuci wacce ake nema a koya a yi a ladabtu da ita من معرفة اللحن na daga sanin ɓarna ta lahani ومعرفة عظمته da kuma sanin himmarsa وقربه من عباده da kuma kusancinsa daga wato ainihin bayansa وإلائه عليهم da kuma cewa muna sane da ubangiji yana kusanci da mu kuma yana tsinkaye da abin da muke a kai
ومعرفته بخائنة الأعين da kuma sani da cewa muna sane da ubangiji Allah yana sane da ha'inatul ayuni abinda ake na munafanci na ha'inci a ɓoye وما تخفي الصدور da abinda kuma zukata ko kuma kira za ta ke ɓoyewa هذا من أعلى درجات الإيمان wannan yana daga mafi ɗaukakar darajar imani a ɓangaren kunya ko mai muraƙaba kenan ko mai kake ko mai za ka yi kasan allah yana sane kuma ya san abin da ake yi kuma kasan yana gani ya sani to wannan in mutum ya rike wannan ya kiyaye wannan to mafi ɗaukakar darajar imani kenan kunya ta samu allah ka ba mu بل هو أعلاها bari shi ne ma mafi ɗaukakar ta هو الإحسان shi ne isani a nan ne za ka ga tunan muraƙaba ta samu ai kaga komai kenan allah yana ji yana gani komai ba abin da yake ɓuya gare shi in bauta za ka yi kasan yana nan tare da kai wani abin da za ka saba masa nan yana nan tare da kai ina annabi ya ce mana an ta'abu da laha ka naka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko cikin ibada to haka da wannan ma ibada duk abin da za ka je ka yi ka je ka yi fa innahu ya raka fa in lam takun tarahu fa innahu ya raka
ومن كلام الحسن البصري yana daga zancen sayyadi hasan al-basri الحياء حياء yace kunya kunya bi ce طرف من الإيمان gefe daga imani وطرف من العجز gefe ɗaya kuma na daga gajiyawa والحياء المندوب wato ice kunya almandubu ko abin so
هو حياء المؤمنين shine kunyan nan na muminai وهو حياء السكينة والوقار shine kunya ta nutsuwa wato da kuma kaifin hankali الذي يحس على فعل الجميل wanda yake motsawa a bisa aiki kyakkyawa kunya take motsawa zuciya aikin aiki mai kyau
وترك القبيح da barin mummuna وهو حياء الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم yace shi wannan kunya shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin sa
دعه فإن الحياء من الإيمان rabu da shi mai wa ɗan uwansa gargaɗi akan kunya ko yace rabu da shi fa innal haya aminal iman وقد ذكرنا أمثلته mun faɗi misalin wannan hadisi mai ko a baya
الحمد لله
Allah ya ba mu dacewa kunya sai a hankali
Na'am tambaya mu amsa wa akwai wanda ka tuni uwa na wani muna ba tare da shi na akwai wanda ka tuni daga cikin yan uwa muna tare da shi ma a nan wajen karatu na ya ce yana ce tafi zuwa kudu Mm.
sannan kuma yana da mata ana garin kuma suna ƙaunar juna komai nasu uh, lafiya a zamantakewar aure to kuma sai je a wata ina mara a kan garin da yake zuwa kasuwanci a kudu yayi kuma kafin a yi auren da wasu gwaje-gwaje a yi to amma tun da aka yi auren duk sanda ya dawo yau kano matar ba ta matarsa ta gida ba ta yarda da shi a shimfiɗa aure amma a biyayya da duk wani abin da ya shafi dai a wutayya banda kwanciya ta suna tana yi amma banda kwanciya
ta kuma wata ya murata musulunta nan gudu ba tura ba wato sai tuwo da miya sai na bukatar shawara ne eh a ita wata ta musulunta ya murata ya aura eh ita kuma nan ta gida sai zan ko kuma tana biyayya da abinci da komai dai na kula da yaran komai
akwai matsala Ina ganin duka abun akwai akwai damuwa ko tana da fushi ne an yi aure kasan kishi kala-kala ne tunda dai ba zai zauna can ya can zina ba an yi aure ya sami mumina ya aura ai bai zama laifi ba to kasan matan nan in sun gamu da wasu ko da suna da kunya in suka gamu da marasa kunya suna karɓar zigar su to shi kenan kana jin wannan kasar ziga ce tana son mijin bai kamata ba tun da allah ya sa mijinki kamar mai ne ya je ya yi aure kuma yana dawo miki in ya koma can ba ki da damuwa kin san ba zai je ya lalata ko wani abu mara kyau ba yana da mata a can ai hankalinki ya fi kwanciya ko ba don ke kadai aka yi shi ba namiji ai ba don mace ɗaya aka yi shi ba ko inda allah ya kawo lokaci mutum ya motsa da taimakon allah sai ya kuma yi duk wace mutum ya aura dama daga jikinsa ta fita matarsa ce ya kamata ita za a yi magana ta dai ya yi haƙuri dai ita lallaɓawa kuma yana da ganar da ita ita kuma ta gane cewa don ya auri wata ba za ta zama ta haramta masa kanta ba yau da gobe ne kuma zuciya ba ta da ƙashi idan ya gaji da haƙurin da take gani da sanda yake mata inda namiji ne ya gaji da zama da ke ba harka wallahi wata rana za ki ji ba daɗi tunda zai iya sallama ki ya sake ki ai tuwo da sauran hidima ihsani ne mustahabi ne mace ta yi amma wajibin shine abin da ya shafi kwanciyar ko to in taki saboda ka auri wata mata mata ka ga ai wannan ta zo da hukunci mara kyau ta gyara ta yi haƙuri ta huce fushi ne damuwa ce kai kuma kakkai fushi ka yi haƙuri Allah ya ba ki haƙuri ta yi haƙuri ta huce ba kyau abin da take saboda gaskiya duk sanda mai gida ya kwanta ya nemi mace bata yadda ba ko ta ita kula shi to tana kwana cikin fushin Allah tana kwana cikin fushin Allah nada kan nada dora wa kanta shekaru take yi na zama a jahannama ba kyau ko nesa daga shimfiɗa mace da mijinta ba kyau balle ma har ta zo ta zama tobe wata yadda da shi ba saboda ya ba Allah ya aikata sunan manzon Allah ke zai bi ko ke kina da sunna ne balle ya miki annaba ake bi da Allah ta yi haƙuri ta gyara ta gaya mata jini ta gyara don mu tsira tare mu rayu tare mu koma wajen Allah da annabi muna tare in ma ɗan zawuyan mu ne aka tashi rere yan banza aka rere da ita kaga ita ta janyo ya Allah ka kiyaye ta yi haƙuri ba daɗi kasan mata sai an tausaya musu Allah kaɗai san zigar da ta sha ba abin da ba ce mata ba ya tafi can ya aure iya mara to ya zai yi da ƙaddara tun nawa ne suka aure iya mara shi Allah ya tsara abu ba mai kawar da shi bayan Allah kenan duk inda Allah ya yi shi kenan kawai ya ci gaba da haƙuri yana girmama ta kuma ya mata abin da take so kuma ya mata wa'azi idan da wani da ta sani da take jin magana ko a danginsa ko a danginta ya dinga sawa ana mata gargaɗi har Allah ya kubutar da ita daga shiga wuta amma ta sani hanyar da ta ɗauko ba mai ɓullewa ba ce idan ya gaji ya sake ta wannan abin da ta yi ya ishe ta ta sha sakamako har ta mutu kuma ta je ta fada jahannam Allah ka kiyaye mu
shi kuma wannan da kura yake tambaya cewa wai shin da gaske ne zakka idan ba a fitar da ita ba tana fitar da kanta ta hanyar yawan gobar raki a ya cin da wannan ba wani nassi ba ne ya tabbatar misali ƙara'irin a hawali ne waɗanda suke ƙin zakka suna yawan gamuwa da musiba a dukiyarsu yan fashi wuta da makamantan wannan mafi yawa an kaga abin ya yi yawa rashin zakka ne ita kuma musiba in ta zo tana shafar wannan ya janyo da wannan ma bai janyo ba ko saboda haka ainihin ta iya yiwuwa mai nan kantin baya tsaka idan allah ya tashi zuwa musiba a dukiyar sai ta shafi na ɗaya kantin da yake zaka ba ruwan allah shi sa ya ce mana ta ofi tana tallace za ta su kada lalje na zalamu minkum hasa kowa da kowa ake haɗawa sai da aisha allah ya ƙara ya dagara ta tambayi manzo allah akan kifar da Allah kifar wanda Allah yi da halakar wanda yi wa adawa da samudawa da kuma duk irin waɗannan abubuwan da aka yi da garin mutanen annabi lodo da aka halakar da irin waɗannan dai sai take jawo rasulullahi halakarwa da Allah yake dogari a kifar ba na Allah a ciki ba wanda suka yi imani sai maza Allah ya ce hadda masu imanin da marasa imanin duka Allah yake halakar da su saboda aikin marasa imani in an je lahira ne Allah zai tsintsince nasa masu imani ya sa sa ni'ima amma a yanzu dai sun sha wahala saboda haka zakka dai wajibi ce kuma hadisi ingantacce da ya inganta wanda a cikin wadda malik ma imam malik ya kawo shi na cewa wanda duk ya fitar da zakka ya rayu da zakka sai ya mutu ya je lahira a kabarinsa allah zai tasar da dukiyarsa gaba daya allah ya nuna masa gata ta zama bakin maciji a ƙar'ako shi da zai dinga sararsa macijin har alkiyama kat mai ihu ce ni ce dukiyarka da kat ana kan zuka ana kan zuka ko wanda aka cewa mutum yana da kudin da zai zaka ya ki ba kowa ya cuta ba sai kansa kuma ya kare ƙin zakar ya talauce kuma allah yana lissafe da zakar da ba fitar ba sai ta zama maciyan kuma ka ƙarasa rayuwarka a talauci ka koma kabari kuma ka sha wahala bai kamata ba allah kiyaye saboda haka duba da haka ne za a ce zaka na fidda kanta ko ba ta fidda kanta a duniya ba ta fidda kanta a kabari allah ka kiyaye kabbe mai kudi ya bari ta fidda kanta din